الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة محمد لا زال أحدنا في بيان أن عدم متابعة الآباء تعليم أبنائهم الإسلامي وخاصة القرآن الكريم في مثل هذه الأوقات وهي وقت أطلة الدراسة عباد الله إن مما لا شك فيه أن العالم بأكمله شهدوا واتفقوا على أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى لا مثيل له ولا يقارن بأي كتاب من, من الكتب السماوية والكتب الدنيوية وما فيه أي كتاب يشبه قرآن الكريم إلى يوم القيامة ولكن مشكلتنا الكبرى نحبه في القول لا في العمل وما فهمنا مقصود إنزاله ولن نؤتى ولن نؤتي للقرآن الكريم حقه كما يجب وما وما آمن به حقيقة الإيمان وما آمنا به حقيقة الإيمان ولا نعمل به كما أمرنا ولا نقرأه كما ينبغي وليس هو مرجعنا في جميع شؤون الحياة بل ركزنا إلى وهم وتركنا الأصل فترك الأمة خدمة القرآن العظيم للعلماء والطلاب فقط أما جل الآباء وآمة الناس يركزون فقط في تعليم أبنائهم الدنيا فيجب علينا مراجعة هذه المشكلة في أسرع وقت وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا أيها الناس فما علينا إلا أن نشكر الله على نعمته علينا بإنزال هذا القرآن الكريم الذي أنزل الله نورا نبصر به وعلما نهتدي به ودليلا نهتج به كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما القرآن الكريم يا عباد الله كتاب مبارك في تلاوته مبارك في مناهجه مبارك في آثاره مبارك كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إخوة الإيمان هذا القرآن هذا القرآن المجيد هو كلام الله تكلم به سبحانه وبحمده ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقال ابن عباس رضي الله عنه لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل إخوة الإيمان الموفق من اعتنى وتعلق بالقرآن الكريم ونشاء أولاده على تعلم القرآن وحفظه فخير ما ربي عليه الأبناء والبنات هو تعلم القرآن هو تعلم القرآن عباد الله فيا رب الأسرة يا من استرعاه الله رعيا هو مسؤول عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راء على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته رواه البخاري ألا وإن من أحسن الرعاية وأفضلها وأعمقها أثرا أن تأتني الأسرة بتعليم أولادها كتاب الله تعالى وإن لتسجيل الأبناء والبنات في المدارس تحفيظ القرآن الكريم فوائد جمة وثمارا يانعة في الدنيا والآخرة فمن ذلك يا عباد الله أن القرآن سبب لصلاح الذرية فإن الولد إذا حفظ القرآن فإن ذلك أقرب لصلاحه وفلاحه وإن كان صالحا كان قرة عين لوالديه في الدنيا والآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له يا ولي الأمر أبناؤك بدعة منك والمؤكد أنك تريد لهم أن يسلكوا طريق الخير وطريق السلامة وطريق السلامة من الفت من الفتن والمضلات فخير ما يعصمهم ويحفظهم هو تعلم القرآن الكريم والعمل به قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل, وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa har yau bayanin mu bai gushe ba akan rashin bibiyar karatun 'ya'yanmu na musulunci idan muka ce karatun 'ya'yanmu na musulunci musamman karatu na alkur'ani mai girma sannan kuma karatu na alkur'ani mai girma musamman a irin wannan lokaci na hutun karatu na ekol mu sani cewa ya kuyan uwa musulmi abu ne wanda babu shakka akan shi cewa duniya ta shaida cewa babu wani littafi wanda ya yi ƙur'ani sannan kuma duniya gabaɗai da musulmai da arna sun yarda cewa babu wani littafi wanda ya yi alƙur'ani mai girma sannan kowa ya yarda cewa babu kwatankwacin alƙur'ani mai girma sannan kuma kowa ya yarda cewa babu wani littafi da za a hada shi da alkur'ani a ce za a kamanta su babu wannan littafin sannan kuma kowa ya shaida cewa da littattafan da suka zo daga sama da littattafan da ake yi nan duniya ba za a taɓa yin littafi ba kamar alkur'ani mai girma bale ma a yi makusancin shi sannan mu sani cewa alkur'ani mai girma bai kama da duk wani littafi da ka sani sannan kuma babu alamun ya yi kama da wani dillittahi da ka sani har sai mun tai ranar alkiyama ana hakana kinan da haka ya koyan uwa musulmi idan dai alkur'ani gagara ba daune a cikin littattafai babu littafin da ya kai alkur'ani mai girma to hakika ku babu littafin da ya kamata musulmai su mahidima irin alkur'ani mai girma amma ya ku uwa musulmi babban matsalar mu inda take shine muna cewa muna san alkur'ani a baki ne amma ba mu san alkur'ani har zuciyarmu sannan muna ganin alkur'ani cewa ya littattafai ne amma kuma wannan magana ba a aikace ba take sannan muna cewa muna san alkur'ani mai girma mu musulmai ne amma kuma ba mu aiki da wannan alkur'ani mai girma sannan muna cewa mu musulmai ne muna san alkur'ani mai girma ba mu ma fahimci ba menene makasudin da Allah maɗaukaki ya sabkan mu alkur'ani a matsayinmu na musulmi sannan muna cewa muna son alkur'ani mai girma amma ba mu ba alkur'ani mai girma haƙƙin shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya so mu ba shi haƙƙin shi ba mu ba shi haƙƙin shi kamar yadda sahabbai suka ba shi haƙƙin shi sannan ba mu ba shi haƙƙin shi kamar yadda mutanen kirki suka ba ya haƙƙin shi kai alkur'ani mai girma ba mu ma ɗoke shi ba cewa akwai wani wajibi akan duk wani musulmi na cewa sai ya ba alkur'ani mai girma wannan haƙƙin nashi sannan ya ku uwa musulmi alkur'ani mai girma ba mu ɗoke shi ba shi ne wata madogara na rayuwarmu ta duniya za ka samu galibi idan ana magana duniya haccewa ake ame da hira addini ƙauye a dawo a yi hirar da ba ta addini ba alhalin kuma shi wannan addinin asalin shi alkur'ani ne da hadisan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi babu wata rayuwa da za ka yi a ce babu addini ciki babu wata rayuwa da za ka yi a ce babu alkur'ani ciki sannan ya ku uwa musulmi alkur'ani ba ma ma'aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu daga cikin alkur'ani mai girma umarnin da aka sa mu ba mu hanin da aka hana mu ba mu hannuwa alhalin kuma muna ganin cewa mu musulmai ne ba mu da wani littafi wanda ya alkur'ani kuma haka nan ne ba mu da wani littafi wanda ya alkur'ani sannan ya ku uwa musulmi alkur'anin ma ba mu karanta shi yadda ya kamata mu karanta shi akwai wanda ya karanta ya ma da kuskuren bai karantawa akwai wanda ya iya ya karantawa bai karantawa alhali wannan da yana cikin haƙuna na alƙur'ani mai girma cewa kowa ya dace a ce ya koyi alƙur'ani mai girma amma cewa kowa sai ya harrace shi ba wannan magana baki amma dai a matsayinka na musulmi ya zamanto cewa alƙur'ani mai girma da hadisan manzan Allah su ne madogararka na rayuwa amma yanzu menene mu? uwaye sun bar bibiyar karatun 'ya'yansu na alƙur'ani mai girma karatun dai da ya hi damuwarsu shine karatun duniya wannan shi suka sha makai kuma shi suke bibiya kuma a gare shi ne suke son ɗiyansu su zama wani abu ba don komi ba sai don duniya saboda wannan karatun duniya kaɗai zai unhwana kayan unhwani ɗanka in Allah ya sa idan kuma Allah bai sa ba ba zai amfane shi duniya ba dama lahira ba a magana ya unhwane shi amma yanzu me ake yi karatun alkur'ani mai girma an bar ma malamai su su kula da shi an bar ma malamai su su kare addinin musulunci an bar ma ɗaliban ilimi su kaɗai kamar su kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya sabkan ma alƙur'ani amma yawancin uwaye sun yi damuwa da karatunsu na makaranta wannan lokaci ne wanda idan ka matse ɗanka tsawon wata hudu alƙur'ani mai girma abin da zai samu wallahi shi ekwal ta shekara shida ba zai same shi ba da unhwanin shi da abin da kai maslahar da za ta zo maka da duk wani abu da kake bukata idan dai ya yi karatun wata hudu ingantacce to ba ɗaya yake ba da karatu na shekara shidda wanda ake yi a equal ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu wannan mudiba shi abu ne wanda mun sani ga hili yake idan aka zo irin wannan lokaci wanda an shiga hutu za ka gama kamar ba a makaranta alhali kuma wannan lokacin shine lokacin makarantai saboda idan aka koma ikwal akwai wanda san hita daga makaranta kuma sai wani bakansu kenan don haka yana da kyawu wannan rishin kula da karatun kenan a dawo a diba shi a gyara shi idan ba haka nan ba fa aka ji lahira Allah maɗaukakin sarki ya tambaya ka sani babu wanda za ka zato sai dai kai ka zaci kanka saboda kai kai ba wani ya yi maka ba sannan kuma a gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma ba a ƙarya ba a munahinci babu kwana babu shaida zur ya ku uwa musulmi mu sani cewa sabkar da alkur'ani mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya yi mamu mu al'umman manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sabkayya kaɗai ya kamata mu gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mu komi wanda bai sauƙaƙa ma sauran al'umma ba wannan ka sani duk wani abu mai tsanani da ke da kwai a cikin littattafai wanda suka gabata ko attaura ko injila ko zabura mu duka Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mu shi a cikin alƙur'ani mai girma don shi yasa alƙur'ani mai girma mu sani cewa haske ne wanda da shi ne muke haskakawa mu ta yi haske ba ikwal ba sannan mu sani cewa alƙur'ani mai girma shi ne ilimi wanda yake kawo shari'a sannan mu sani cewa alƙur'ani mai girma shi ne karatu shine ilimi wanda ake kafa hujja da shi ba karatun ikon ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku mutane hakika wata hujja ta zo muku hujja wato alkur'ani mai girma daga wannan hujja ta zo daga ubangijinku sai Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilaikum nuran mubina sannan kuma hakika mun sabkan maku da haske bayyananne wato alkur'ani mai girma babu kama kama a cikin alkur'ani sannan babu shakku a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce haske ne ya sabkan mamu da shi kenan wannan hasken shi ya kamata mu bi ko kuma duhu ya kamata mu bi ba a hana karatun boko ba amma dai ko fifita karatun boko akan karatun makaranta ba ƙaramin kuskure ne ba da muka yi a rayuwarmu ta duniya sannan kuma ba karamin kuskure ne ba idan muka ci gaba da yin haka nan ba mu gano cewa ba ya kamata mu ba ƙur'ani haƙƙin shi sama da karatun da sama da karatun duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ammal lazina amanu billah amma lalle wanda suka yi imani da Allah wa atasamu bihi kuma suka yi riko da Allah kuma suka yi riko da alƙur'ani mai girma fa sayudkhiluhum fi rahmatin min Allah madaukakin sarki zai sa shi cikin rahamarsu kaga alkur'ani Allah ya ce in kai riko da shi zai saka cikin rahama wallahi ba karatun boko ba in kai karatun boko kanka kama wallahi Allah ba zai saka cikin rahama ba in baka nemi rahama cikin shi ba amma shi wanga in dai ka tsaya ka yi shi to Allah ya ce zai saka cikin rahama rahama Allah duk wanda bai shige ta ba wallahi ya tabi ya asara ko ranar lahira duk aikin ka saboda manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce da rahama shi ma zai shiga aljanna to ba a samun rahama sai an yi aiki wannan aikin shine guzurin na samun rahama to kuma aikin ba za a taba wuce alkur'ani mai girma ba dole sai an hwara daga nan akai wani waje duk karatunka na boko wallahi in baka yi na alkur'ani mai girma ba ranar lahira banza bazara kake shi yasa Allah madaukakin sarki mai girma ya ce wanda suka yi riko da wannan qur'anin to Allah madaukakin sarki zai masa rahama sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai masu falala sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai shirya su zuwa ga hanya miƙaƙa kina Allah maɗaukakin sarki ba zai shirya ka ba sai kayi riƙo da Qur'ani ba zai shirya ka ba sai kayi riƙo da hadisan shi ba zai shirya ka ba sai kayi riƙo da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa shi alƙur'ani mai girma gaba ɗayan shi littafi ne mai albarka sannan mu sani cewa alƙur'ani mai girma karanta shi ma albarka ne sannan mu sani cewa alkur'ani mai girma yanda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi albarka ne sannan mu sani cewa tasirin alkur'ani mai girma shi ma albarka ne ga rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki mai girma da kanshi cikin alkur'anin wanda muke karantawa yake cewa hakika wannan littahi ne mun sabke muku shi mai albarka don ku dinga karanta ayoyin shi kuna hango minace a cikin alkur'anin in abin hani ne ku bari in abin aiki ne ku yi aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce saboda kuma masu tsantsa hankalin cikin ku sai tuntuntuni da alkur'ani mai girma da abin da nake gayi cike shi Allah ne maɗaukakin sarki da ya gaya wanga abu alkur'anin wa duka mun sani cewa Allah ya gayi cewa ya yi duk wani karatu da za ka yi duniya amma kuma sai muka mido shi baya to don shi yasa ba za mu taɓa ganin daidai ba wallahi har sai mun dawo muna ba alkur'ani hakkin shi in za mu kwana muna addu'a haka nan za a tsaya in za mu kwana muna kiyamar laila haka nan za a tsaya in dai hai cewa karatun alkur'ani mai girma ba mai domin shi kima shi ba wallahi ba za mu ga daidai ba daga Allah madaukakin sarki mai girma saboda shine hasken idan duniya kake nema in ka samu qur'anin wallahi sai ta ma sauki idan karatun boko kake son kai wallahi in ka rike karatun alkur'ani izhibi in ka hardace ka san fasarar shi kuma kana aiki da shi wallahi sai ka samu sauki cikin karatun ka na boko wanda kake yi amma idan kai riko da karatun bokon shi kadai na rantsi da Allah za ka ci gaba da karatun kuma kana shan wahala ka gama ba ka samun aiki ka gama an ka samu aikin sai ka yi shekara biyu ba abu fara baka biyan kuɗi ba in aka fara baka fara baka ba cike ba in aka fara baka cike kai ya kamata a ƙara maka wasu kuɗi a ki ƙara maka wallahi gaba ɗaya sai ka tsuwa haka nan ka ji ka da shekara sattin amma karatun alƙur'ani ko mai girma Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawalin wanda ya yi shi ba zai taɓe duniya ba sannan a lahira Allah maɗaukakin sarki ba zai mashi hukunci ba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa shi dai alƙur'ani magana Allah ne ba wai halitta Allah ne ba kamar yadda wasu mutanen banza suke cewa alƙur'ani magana Allah maɗaukakin sarki mai girma ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya ya sauƙaƙe mamu wannan karatun na alƙur'ani mai girma sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal qaryar sarnal qur'ana lizikri fa hal min muddakir Allah ya ce lalle hakika mun sauƙaƙe ya sauƙaƙe mamu mu ɗan adam har da ce alƙur'ani mai girma cikin kanmu sannan ya sauƙaƙe mamu karatun alƙur'ani mai girma sannan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mamu shine ba dan komi ba sai dan mu bi wannan alkur'anin mai girma sai Allah madaukakin sarki ya ce shin akwai mai wa'azantuwa da alkur'anin mai girma wallahi da Allah madaukakin sarki bai har bai sauƙaƙe mamu alkur'ani mai girma ba da ko karanta shi ba mai aiki amma sai ya sauƙaƙe mamu yau da an kai yaro makaranta ya sati yana zuwa sai ka ji ayi alhamdu amma idan ekwal ce sai ya yi shekara uku bai iya rubuta sunan shi ba duka da kanmu muke gai amma dai idan yaro yana zuwa makaranta ya sati yana zuwa wallahi ko shekarar shi hudu sai ya iyo alhamdi kuma sai ya zo ya karanta ta cikin gidanka kana yi amma zai iya mataki zai iya kai mataki na goma a ikwal bai iya rubuta sunan shi ba ko kuma ka baya kai bai iya karanta shi ba alkur'ani mai girma ba haka nan bane Allah madaukakin sarki ne ya sauƙaƙe mamu wannan alkur'ani sai ya zamanto yana da sauƙin karantawa idan mun tashi karanta shi Allah ne ya ce haka nan ya sauƙaƙe har da shi ya sauƙaƙe karanta shi ya sauƙaƙe fahimta shi da ka zamna mala ya gai ya ce ƙul huwallahu ahad ka ce Allah guda ne ya shiga kanka ha abada ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa wanda ya dace a duniya ko a lahira shine wanda ya yi riko da alkur'ani mai girma da ka samu kana cikin wanda suka yi riko da alkur'ani mai girma ko kana cikin wanda suke kana cikin wanda kake tsawata ma diyanka sai yi karatu dole ko na alkur'ani mai girma wallahi ka dace wannan ba karaman falala bace ko a cikin mu mun sani akwai wanda yana jajircewa akwai kuma galibi a cikin mu wanda ba su jajircewa gama da karatun alkur'ani mai girma sannan duk wanda ya gina ɗiyan shi akan karatun alkur'ani mai girma to wallahi ya gina su akan tarbiyya wadda ba ta lalacewa sannan mu sani cewa babu wani abu wanda ya yi alkhairi wanda za ka tarbiyyantar da ɗiyanka tarbiyya ta kirki sama da karatun alkur'ani mai girma babu wannan tarbiyya duk iya hangen mutum duk iya fahimtar rayuwar mutum a ce wancan ya kware ga sanin duniya ku to idan dai ba alkur'ani mai girma ba ne ya tado ɗiyan shi akan su ku to wallahi bai tado su ba cikin alheri ƙarshe abin da za su zama ba ɗiyan kirki ba ƙarshe abin da za su zama ɗiyan nadama za su zama sannan kuma ƙarshe abin da zai zama Allah maɗaukakin sarki mai girma wallahi sai ya tambaye shi shi yasa babu wani ilimi wanda za ka sa ɗiyanka su koye shi ya zamanto alkhairi ne gare su ɗari bisa ɗari ba ce sai alkur'ani mai girma ba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa duk wanda Allah ya bashi ɗiya mu sani cewa duk wanda Allah ya bashi wani kiyo to Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye shi wannan kiyan dan riko ne Allah maɗaukakin sarki ya baka sai ya tambaye ka sarki ne kai sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka ga mutanenka mai unguwa ne kai sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka shugaban ƙasa ne kai sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba wata wani kiyo to Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka idan ka san kana da diya to Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka kan wannan diyan idan kana da mata Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka kan wannan matar da Allah madaukakin sarki ya baka shi yasa ya ku yan uwa musulmi babu kiyan da Allah madaukakin sarki yake baka ya zamanto wannan kiyan ka kyautata shi kamar kiyan diyanka sannan kuma kyautata wannan kiyan shine ka kiyaya su akan koyan alkur'ani mai girma wato littafin Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan ka ɗauke su ka kai su makaranta ta alkur'ani mai girma da hannunka ka bibiyo wannan karatun shine mafi kyawun abin da za ka tada ɗiyanka a kan shi sannan mu sani cewa kai yaro makaranta wallahi yana da fa'idodi masu tarin yawa wanda a hili suke ba sai an zana su ba sannan kuma yana ba da sakamako mai kyawu a nan duniya sannan kuma yana bada sakamako mai kyawu a lahira na daga cikin sakamakon da yake bada na harko shine ƙur'ani yana zamanto shine sababin gyaruwar zira'a gaba ɗaya ƙur'ani yana zamantowa wannan sababin idan aka samu na sama duk sun yi karata alƙur'ani mai girma to akwai yiwuwa cewa na ƙasa ma haka nan za su taya sannan kuma idan gida aka taso ba a kula da alƙur'ani mai girma to akwai yiwuwa duka haka nan za a tahiya kenan alkur'ani yana cikin sababi na gyaruwar zira'a gaba ɗai saboda idan yaro ya hardace alkur'ani mai girma ko ya iya karanta shi kamar shan ruwa to wannan ya yi kusanci da cewa yaron nan zai zama ɗan kirki sannan kuma yaron nan zai rabauta surtu ma idan ya zamanto yaron dama kuma yaron kirki ne to idan kuma dama ya zamanto ba yaron kirki ne ba to kuma sai karatun ya gyara shi sannan kuma ƙarshe karatun kai baban naka zai zamantowa ɗan naka ya zamanto haske ne a idanunka a ranar lahira kai Allah zai ma baiwa ba wai shi ɗan shi kaɗai ba sakamakon wannan karatun na alkur'ani mai girma da ɗanka ya iya Allah maɗaukakin sarki ha zai nuna ka gaban wannan mutanen da zai tarawa a ranar lahira yau mai kumun nasu rabbil alamin ranar da duk wanda suka mutu na harku da duk wanda suka mutu na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai tara su wallahi kai Allah maɗaukakin sarki zai magata ba kan shi zai magata ba kina idan ka gyara karatun ɗanka ka sani cewa gatanka yana can a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma idan ɗanka ya zamanto na kirki ba ka da shakkun idan ka mutu yan uwa sun manta da kai abokai sun manta da kai kowa ya manta da kai ɗanka ba zai manta da kai ba har in ka gina tarbiyyar shi akan alkur'ani mai girma addu'a bayan kara su tana da tasiri sosai don shi yasa hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace awwaladin salihin ya lahu wani gani yake wannan ba wani abu bane wallahi idan mamaci ya mutu ba abin da yake so gare ku da ku rike ɗayan shi da ka ku rike da ɗaya ne Allah madaukakin sarki zai ba su abinci amma kaga wannan addu'a wallahi tallahi ita ce wadda mamaci idan ya mutu ya hisu sama da komi bai san kuka bai san an zo an ce babu shinkafa ka kawo a'a isa ya dai ka dinga mai wannan addu'a kahin kai Allah ya ɗauki ranka saboda wannan addu'a tana je musu sannan kuma wannan addu'a tana tasiri to idan ɗanka baka gina shi ba akan tarbiyya alkur'ani mai girma wallahi ba zai maka addu'a ba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ɗanka wani ɓangare ne daga jikinka daga cikinka aka hiddo shi idan ɗiyarka ce daga jikinka aka hiddo ta ka sani cewa wai ɗanka kai ne sannan kuma shi ɗanka kai ne shi yasa akwai lokacin da an ga ɗa sai a ce an ga uban shi ko kuma da an ga uba sai a ce an ga ɗan so da dama baka san ɗan wane ba ka ga kamar ya ce wanga ɗan wane ne kenan dan haka ɗanka ɗanka ne daga cikinka ne aka hido shi dan shi yasa ka neman ma ɗanka hanya ta alkhairi sannan ka neman ma ɗanka hanya ta salama sannan ka neman ma ɗanka hanya ta fitintunin zamani wanda da babu su yanzu ke da kai su kenan idan baka yi riko da alkur'ani ba matsala ba irin ta dace ba a ce ya ki zuwa ne karatu a baya kashi ya ta karatu a'a yanzu in bai ta karatun ba akwai ɗabi'u wanda zai koya a cikin unguwa ko kuma a saman hanya wanda kai baka koya mai ba kuma wanda kai baka koye su ba kuma wanda kai uwayenka can da suka haihe ka ba su sake ka ba ka koyi wannan ɗabi'un sun sa ka zama mutumin kirki to kai ma don haka ka sa ɗiyanka su zama mutane kirki sannan kuma ka sa ɗiyanka su yi riko da wannan alkur'anin sannan kuma ka sa ɗiyanka su kiyaye wannan alkur'anin sannan kuma su yi aiki da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa qarra akum minallahi nurun wa kitabun mubin haqiqa littahi ya zo muku daga Allah da wani haske mabayani ka jiwa ayan nan ta alqur'ani mai girma qarja akum minallahi nurun qur'ani kawai haske Allah madaukakin sarki yace ya zo daga gare shi kai abin da ya zo daga Allah madaukakin sarki mai girma shine ya dace a ce muna mai irin wannan rukon wallahi ba rukon gaskiya bane muke mushi rukon munahinci ne muke mushi shi yasa akwai musulmin kirki sannan kuma akwai munahikin musulmi kenan dan haka mu sani cewa wallahi sai mun dawo mun ba alqur'ani haƙƙin shi shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya hadibihillah Allah madaukakin sarki yana shiryar da mu manitta ba a ridwanahu wanda ya rike alkur'ani shi subula salam hanya mai aminci sannan hanya ta kirki wa yukhrijuhum min zulmati ila nur sannan da alkur'ani ne Allah madaukakin sarki yake hidda mu daga cikin duhun da muke daga shi aka hidda mutanen da suka gabace mu sannan kuma da shi alkur'ani ake kai mutum a hanya madaidaiciya a hanya ta kirki ya ku yan uwa musulmi Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki ya dora ma kanshi nauyi ga wanda ya karanta alkur'ani mai girma kuma ya aiki da shi Allah madaukakin sarki shi ya dora ma kanshi wannan nauyin kama alkawali ne Allah yi kuma ka san Allah madaukakin sarki bai yin alkawali ya tada a nan duniya ma akwai mutunan da ake cewa in ya alkawali bai bai tada to Allah madaukakin sarki ya yi alkawali ya azama kanshi ya dora ma kanshi nauyi cewa duk wanda ya rike alkur'ani mai girma shine abin rukun shi ya karanta shi ya yi aiki da shi ba zai wulakanta ba a duniya ko ba don komi ba don kakka wulakanta a duniya ka rike alkur'ani mai girma ko ba don komi ba ko ba don ka samu kuɗi ba da a ce a cikin duniya ga kanan ka wulakanta wanda a ce karatu ne kan rika kake yi kuma Allah madaukakin sarki ba cewa ba sai ka hardace a'a wanda ya riƙe ƙur'ani ya ɗauke shi abin karantawa ko da sura biyu ce ya iya cikakka haka wa Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce a ranar lahira ba zai sa shi wuta ba wanda ya riko da alƙur'ani mai girma shi yasa Allah maɗaukakin Abdullahi dan Abbas ya ce bayan wannan magana sai aka saukar da aya sai Allah ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa Allah maɗaukakin sarki ya ce idan shari'ata ta zo muku alkur'ani mai girma kuka yi riko da shi kuka yi imani da shi kuke aiki da shi to ku sani cewa wanda ya rike shari'ata alkur'ani mai girma ba zai tozarta ba sannan ba zai wulaƙanta ba a ranar lahira gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu a daidai wannan kankanan lokacin kowa ya yi kokari iya kokarin shi ya kula da karatun dan shi na alkur'ani mai girma saboda lokaci ne wanda idan ya wuce ba dama cewa tana yiwa ya dawo ko kuma wannan lokacin bai dawo ba duk abin da ake yanzu duniya shine ake amma abin da zai faruwa nan da minti biyu ma ba wanda ya sani kenan dan haka babu jan kafa cewa sai nan gaba ko sai na samu kuɗi ko sai na samu wane karatun alkur'ani mai girma akwai wanda suke koya shi kyauta kuma an sani akwai wanda ba abin da suke tambaya suke koya shi kenan da haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu kowa ya kula da karatun 'ya'yan shi na alkur'ani mai girma ya kula da karatun wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙasan shi suke sannan kuma karatun alkur'ani mai girma ba wai sai ɗiya su kaɗai ba hatta uwayen duk wanda suka san a yarintarsu ba su yi wannan karatun alkur'ani mai girma ba su ma ba su girma karatu ba dan ba a girma karatu wanda ya san bai yi karatu ba ko bai yi karatu mai kyau ba wallahi har yanzu dama ce Allah madaukakin sarki yana karɓar tuba in dai baka zo mutuwa ba abinda muka wada na daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure ko tuttura alshi wanda muka yi Allah ya yi Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon kaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid qumu ila salatikum yarhamukumullah